بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a yau yinin talata biyar shida ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Wanda kuma shi ne ashirin da takwas ko? ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna karatun Alƙur'ani daga suratul Bakara tare da tafsirinta. Da yardar Allah yau za mu karanta aya ta ɗari da tara. Amma gabanin nan akwai wani bawan Allah da ya kamata in gabatar muku wanda ɗazu-ɗazun nan ya zo ya kalbi kalmar shahada. bismillah matsaunan wannan bawan Allah a zo ta nan yawwa abinda ya sa ban bari sai na zo nan kafin a bashi kalmar shahada ba ita kalmar shahada ba a jinkirinta duk wanda ya zo ya same ka ka bashi a wurin ya so daga baya ka bada labari to haka muna baku labari ne a nan a matsayin wa amma bi ne masa rabbika fa haddith ya zo sunansa Emmanuel, ya karbi kalmar shahada kuma ya karbi sunan Hassan. Don haka nake gabatar muku da shi a matsayin ɗan uwanku ne yanzu, kuma ya zama musulmi daidai da kowane musulmi Allah ya inganta imaninsa da namu gaba ɗaya. Mun gode Malam Hassan. Idan ba ku manta ba, mun karanta jiya zuwa aya ta ɗari da takwas muka ƙara yin bayani dangane da fa'idojin da ke ciki, yau kuma za mu karanta aya ta ɗari da tara da yardar Allah na.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أعد الآية وأحسن الابتداء
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا
حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق نعم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yace da yawa daga cikin ahlul kitabi suna son a ce da sun mayar da ku kun bar addinin ku zuwa kafirci wadda kathirun min ahlul kitab da yawa daga cikin ahlul kitabi kuma abota littafi suna burin ina ma da sun iya sa kun yi ridda ku zama kuffaran ku zama kafirai kamar su ba don komi ba sai don hasada min indi anfusihim hasada ce da take daga gare su a cikin zukatansu fa'fu duk da haka ku yi afuwa wasfahu kuma wato ku kau da kai hatta ya'ti Allahu bi amri har zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa inna Allaha ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan dukkan komi Usama ibn Zaid sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa sun kasance sun daɗe suna haƙuri akan cutarwa da hasada da ƙeta da dukkan abin da za a iya musu na cutarwa da baka ko da aiki daga wurin ahlul kitabi da kuma mushrikai sun yi ta yin haƙuri har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama cewa suna iya ɗaukar mataki wannan ayar tana daga cikin abin da ke nuna abin da Usama ibn Zaid yake faɗa wanda wannan hadisi ke fassara wannan aya. Abin da Allah ke cewa a ciki shine da yawa daga cikin waɗanda aka baiwa littafi cikin Yahudawa da Nasara da mushrikai ba sa son ganin wani abu na alkhairi da ke samun musulmi sakamakon amfani da alfanu da ke cikin imaninsu da Allah. Don haka hasadarsu ta sa ba sa son su ci gaba da ganin su a cikin imani so suke su yi ridda su bar imani shine ma'anan wadda kasirun min ahlil kitab bi ma'ana wato ahabba wa sami'a wa tamanna wa raghiba kasirun min ahlil kitabi law taruddun suna so da a ce za ku yi ridda an dinikum ku bar addinin law yaruddunakum min ba'di imanikum kaffara bi ma'ana law yurji'unakum min al-imani ila al-kufr ina ma da za su iya juya ku ku bar imanin nan ku koma kafirci kamar yadda Allah madaukakin sarki ke fada a wasu wurare ne cewa wa waddu law takfurun so suke a ce da za ku kafirta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa so suke a ce wato ku zama kafirai fatakunu na sawa'a sai ku zama iri ɗaya to shine ma'anar law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara wannan law yaruddunakum fi'ili ne da maf'uli maf'ulul awwal shine yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran kuma maf'ulun tani ne hasadan din nan kuma maf'ulun li ajalihi ne bi ma'ana li ajali hasadihim ko kuma min ajali hasadihim saboda tsananin hasadar su akan ku jiya mun karanta kaɗan daga cikin gaba da ƙiyayya da ƙeta daga wurin su abota littafi akan muminai to wannan shine Allah ya fito da shi fili a nan yace ga dalili da yasa shine tsananin hasada ne hasada min indi anfusihim bi ma'ana min tilqa'i anfusihim wasu malamai suka ce cewa da Allah ya min indi anfusihim hasada daga gare su bi ma'ana ba sa su aka yi ba ba a cikin littafinsu suka gani ba babu wani abu a cikin littafinsu da yake nuna su yi gaba da masu imani a'a su ne kawai da raɗin kansu min inda anfusihim suka kirkiro wannan gabar amma a cikin littafinsu ba a koya musu gaba da kiyayya da hasada ba shine ma'anar min inda anfusihim bi ma'ana iftarauhu wa khara'uhu min inda anfusihim wa lam yu'maru bidhalik ko kuma min inda anfusihim tawkid ne dama hasada ai daga zuciya take sai ce hasadan min indi anfusihim wanda ko da bai faɗa ba dama an san alhasad yakunu min indi annaf amma da Allah ya taukidin sa don ka gane yadda wato Allah ya bada muhimmanci akan hasada sai ke ce hasada ce daga ransu dama ai an san ka ce wane hasada ne a ransa in ka ce wane yana da hasada ai kowa ya gane amma ka ce hasada ne a ransa to kana ƙara ƙarfafa yadda hasadar ta yi nisa kenan har ta shiga ransa kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum dama at-ta'iru la yatiru illa bi janahihi sai Allah ce wala ta'irin kuma ce yatiru bi janahihi wa ma'rumun anna ta'ira la yatiru illa bil janahihi sannan akan wannan ne Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da munafikai yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim in an ce ya kuluna da shi da ya kuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim dama da me ake alqaulu dama da alsina ne ko kuma da da alafwa to amma in Allah ya faɗi wannan yana da karfafawa ne an fahimta ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa falamasuhu bi aidihim dama an ce lamasa ai da hannu ake to wannan duk yana da karfafa wato abin ne don haka anan yake cewa hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bima'ana min ba'di ma ittabaha lahumul haqq wa arafuhu bayan sun gane gaskiya gaskiyar ta bayyana a gare su amma duk da haka suka yi wannan wannan kuma don ya dada ƙara munana hasadar da ƙetar da gabar da kuma fatar a ce ma wai kowa ya da wannan bayan fa sun gane gaskiya ake kai bayan sun gane wannan sakon gaskiya ne wannan annabin gaskiya ne ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu allazina yatluna allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu wanda suka karanta a littafi sun ga wato allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun to haka sun gani a cikin littafin su allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil amma duk da haka suka ƙi yin imani to shi yasa Allah madaukakin sarki yace min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan sun ga gaskiya wanda yake nuna bambanci tsakanin wanda ya yin daidai akan jahilci da wanda ya yin daidai bayan ya sani wanda ya yin daidai akan jahilci yana da dama dama ai bai sani ba amma wanda ya yin daidai bayan ya san daidai din min ba'di ma tabayyana lakumul haqq to wannan munin sa yayi muni shine Allah ce fa'fu ku yi afuwa kawai wasfahu kuma ku yi rangwame ko kuma ku manta da abin al'afu da asafa al'afu shine at-tajawuzu 'ani dhanb wani ya maka laifi kai kuma ka ce ka yafi amma asafa shine al-i'radu 'ani dhanb wa adam wa adam al-lawd wa at-tasrib alayhi shine mutum yayi laifi kai kuma bayan ka yafi sai ka manta da abun ba kuma kar ka sake dauko magana ka san akwai mutumin da ya yafe amma zai ce na dai yafe amma fa ka an cuce ni ni dai na yafe maka amma fa to me amma to idan mutum ya yafe zalla ya shiru wannan shine al'afu amma idan mutum ya yafe kuma ya manta da maganar bai sake daukon ta ba wannan shine as-safa to shine Allah ya ce ka hada duka biyu wanda duk yayi afuwa yana da ladar afuwa amma bayan ka yi afuwa kuma sai ka yi sai ka manta da abin ba duk wanda ya yafe maka ne ya manta ba fa yana rike da shi a ransa in ya gani zai tuna amma dai ya yafe maka to amma fa'fu ku yafe wasfahu wa a'ridu kenan kuma kuma mai ku juya ku koma kan wata harkar an rufe wannan shafin kenan abinda wai kuke cewa an wuce wurin to ka yafe kuma an wuce wurin yanzu ba za a sake ɗauko maganar ba wannan shine ma'anar as-safa fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri har zuwa lokacin da Allah zai zo da umarninsa menene umarninsa suka ce wannan li ifadatil ghaya ne wato ayi ta yin hakuri ayi ta yin yafiya ko me akai muku akwai lokacin da za a ce in an maka zaka iya ramawa amma yanzu lokacin bai ba duk abin da aka yi maka ko ka yafe shi yasa Allah madaukakin sarki yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira sai ce min wa in tasbiru ku yi hakuri kawai duk abin da za a yi muku za a yi muku da gangan jiki a daka a raunata a kashe a muku rotsi za a yi muku da harshe a zaga a ci mutunci a wulakanta a aibanta amma duka Allah ce wa in tasbiru ku yi hakuri kawai wa tattaku ku ci gaba da takawa ga Allah fa inna zalika min azmi al-umur wannan yin hakurin yana daga cikin mafi muhimmancin al'amura a addini to shine nan Allah madaukakin sarki ke cewa duk abin da aka yi muku wa in ta'fu wa tasfahu to sai ku yi fa'fu wasfahu ku yi afwa kuma ku yi kuma kuma ku manta da abin da aka yi muku waɗannan abubuwan guda biyu an haɗa su a wuri guda da al'afu da asafa a wuri a wani wurare da yawa Allah yakan haɗa su tare wani wuri kuma Allah madaukakin sarki ya raba su ya haɗa su a wala tazalu tattali'u ala fa'ilatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya haɗa su a cikin faɗinsa madaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم sannan Allah yakan iya kuma ya faɗi kowanne ya faɗi muhimmancinsa shi ba sai ya haɗa shi da ɗayan ba akan afuwa Allah yana ce wal'afi na anin nas wallahu yuhibbul musinin kaga bai kawo asafa ba nan yakan kuma cewa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rif anil jahilin kaga bai kawo asafa ba nan kuma yakan kawo asafa ita kadai shine kau da kai din da juyawa da manta baya a ci gaba da gaba fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ta'lamu ko fa sawfa ya'lamu da kuma fasfahi safhal jamil kai wato ka manta ka yafe yafiya mai kyau irin wanda zai sa ko tunawa ma ba za ka ba za ka sake ba to wannan dai yana nuna mana muhimmancin yafiya yana nuna mana muhimmanci kuma bayan mutum ya yafe ya kuma manta wannan shine mutum ya gama cikawa shine Allah ya ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim kuma sai ku samu Allah ya gafarta muku yadda kai rangwame wani sai Allah ya maka rangwame wato mu bayi Allah yana mu'amalantar mu ne da yadda mu muke mu'amalantar sauran bayi idan kana da tausayi wa wasu sai kai ma Allah ji tausayin ka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama idan kana gafarta wa wasu in sun maka ba daidai ba kai ma sai Allah ya gafarta maka ala tuhibbuna an yaghfira Allah shi sai Allah ce wal ya'fu wal yasfahu su yafi su yi rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum kuma ba kuna so Allah ya muku yafiya da rangwame ba to yadda kai haka kai ma Allah zai maka idan kana taimako sai Allah ya taimake ka idan kana agaji sai Allah ya maka agaji idan kana jin tausayi sai Allah ya ji tausayinka duk abin da kake yi wa wasu kai ma da haka Allah zai maka shi yasa idan kai mugunta kai ma ka jira naka idan ka ji zali kai ma ka jira naka idan kai zalunci kai ma ka jira naka saboda Allah madaukakin sarki baya bari a yi zalunci ba tare da ya rama wa wanda aka yi masa zalunci ba yana daga cikin addu'ar da Allah maɗaukacin sarki baya jinkirta karɓarta shine da'watul mazlum idan aka cuci mutum yace Allah ya cuce ni Allah ka karɓa mun Allah ya isa to tabbas sai Allah ya nuna ma wancan din cewa ya isa to shi yasa yadda ka mu'amalanci wani mai kyau sai Allah ya maka irinsa yadda ka mu'amalanci wani mummuna sai Allah ya maka irinsa saboda adalcin Allah duk inda kake to nan kuma ka samu Allah a inda kake din wallahu azizun dun tiqam kenan Allah shine mabuwayi wanda ya iya ramuko idan kana so kaga wanda ya fi kowa iya ramuko to Allah madaukakin sarki ya fi kowa iya ramuko in kai alheri a maka alheri in kai ba daidai ba kai ma a yi maka irin yadda kai to wannan aya mun ji ta yi magana akan wadda kathirun min ahlil kitab adalcin Allah ce kathirun min ahlil kitab ya nuna cewa akwai waɗanda su ba haka bane shi yasa Allah ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'ima akwai wadanda ahlil kitabi ne amma na gari ne to ba da irin su Allah yake magana anan ba yana magana akan mafi yawa din mafi yawa daga cikin su sune wa waddu law takfurun sune waɗanda suke son wahala ta same ku sune waɗanda suke so ku bar imani ku zama iri ɗaya da su walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kawai ka bar addinin ka ka bi nasu shine zaka zauna da su lafiya to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nunawa cewa wato ba kowa bane ya zama haka amma mafi yawan su shine wadda kathirun min ahlil kitab sannan kamar da muka faɗa a baya Allah ya kira su ahlul kitab saboda su ba akan jahilci suke komi ba sun sani amma suka take sani saboda sun karanta a littafi sun ga me Allah ya ce amma suka bar abin da Allah ya ce na bazuhu wara a zuhurihim wa shtarau bihi thamanan qalila duk abin da suka karanta sai dai su nemi duniya da shi amma ba su nemi bin Allah ba da shi wanda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara wannan ya nuna asalin bidda wato ba a yin ta sai bayan an yi imani law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara dama ridda ma'anarta shine al-kufru ba'da al-islam wato bayan mutum ya karbi musulunci kuma yazo ya sake barin musuluncin ya kafirta shi ake ce ridda kuma ridda ta kasu kashi hudu ne akwai ridda tuli itikad ridda ta hanyar kuduri a zuci ko da mutum bai furta a harshe ba bai yi aiki ga a gaba ba idan a cikin zuciyarsa ya ji cewa ya fasa musulunci shi na ya fita a musulunci idan mutum a cikin zuciyarsa ya jingina wa Allah abokin tarayya shi ya fita a musulunci idan mutum a cikin zuciyarsa ya jingina wa Allah ɗa shi ya fita a musulunci ko da a ransa ya ji haka kuma ya kudurta kuma ya yarda ina fata an fahimta ko shine ma'anar walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adabun azim to haka idan dai a cikin zuciyar mutum kafircin ya tabbata shikenan to kafirci ya tabbata sai kuma ridda ta biyu shine riddatu wato riddatul aqwal riddatu bil aqwal ridda ta hanyar magana shi mutum ya faɗi kalmar kafirci da Allah ya ce wa qalu kalimatal kufr wa kafaru idan mutum ya faɗi kalmar kafirci to ya kafirta kamar mutum ya izgili da addini ko ya izgili da Allah ko ya zagi Allah ko ya zagi wani cikin annabawan Allah ko ya zagi wani abu cikin hukunce-hukuncen Allah wannan duka yana daga cikin kafirci da baka ko kuma mutum ya faɗa da kansa ya ce ya bar addini shi ke ya kafirta ko kuma mutum ya musanta wani abu da aka san shi a addini da zarura ce shi ya yadda da addini amma shi bai da hijabi ba bai da wannan ba duk wani abu guda ɗaya da kowa ya san shi a cikin addini suka ce baka yadda da wannan ba shikenan ka bar addini na fata an fahimta don mutum baya shiga addini sai ya miƙa wuya gaba ɗaya wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muslim ridda ta uku ita ce ar-riddatu bil af'al ridda ta hanyar aiki shi ba furci bane a harshe ba kuma kuduri a zuci ba amma a aikace kamar mutum yayi sujada wa wani wanda ba Allah ba ya kafirta la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sannan kuma kamar mutum ya wulakanta wani abu na addini kamar ya ɗauki ƙur'ani ya jifa da shi shi ya kafirta ba wai sai ya faɗa cewa ya yi don kafirci ba ba sai ya ƙudurta a zuciyarsa ba a an fahimta wannan duka abu ne na kafirci shi kenan mutum ya yi ridda kenan abu na kuɗu na ƙarshe shine arriddatu bitark shine mutum ya yi ridda ta hanyar barin addinin shi bai faɗa bai ce ya bari ba shi bai yi wani aiki a aikace ba da zai nuna kafirci sannan bai kuduta a ransa ba amma ya rabu da harkar addini kwata-kwata ba sallah ba azumi ba wa duk wani abu na musulmi ya daina yi kwata-kwata to ba sai ya ce ya kafirta ba shikenan ya bar addini duk wani abu da ake yi na addini mutum ya daina gaba ɗaya to wannan kafirci ne shine arriddatu bitark ina fata an fahimci wannan shine shine ake ce al-i'rad kenan ka juya baya ka bar harkar addini gaba daya sai zama kawai a jikin suna ne kadai a passport ɗinka sunanka musulmi amma duk wani abu da musulmi suke ba ruwanka da shi to kai ba musulmi ba waɗannan su ne abin da suke sa a ce wato mutum ya yi ridda to ɗaya daga cikinsu shine abin da suke so musulmi ya yi ko ya yi duka shine ma nan lauyaru dunakum min ba'di imanikum kufara suna so ku zama kafirai ta hanyar yin ɗaya daga cikin waɗannan ko ku zagi addini bil aqwal ko ku kudurta wa Allah abokin tarayya bil i'tiqad ko ku yi wani abu da zai sa a aikace a ce wannan aiki irin na kafirci ne bil af'al ko kuma ku daina yin aiki da addinin kwata-kwata sai zama bitar sannan kuma abinda malaman musulunci suka ce shine duk wanda ya yi ridda to muninsa ya fi wanda dama bai musulunta ba sannan munin kafircinsa da ubarsa a wurin Allah ta fi wanda shi dama bai ce ya musulunta ba so da wanda ya ce ya musulunta sai ya wahal da musulmi tukunna wanda bai ce ya musulunta bai wahal da kowa ba sannan kuma shi bai yaudari Allah ba dama yana kafircinsa amma idan mutum ya ce ya musulunta kuma daga baya zai ridda to wannan muninsa ya fi tsanani a wurin Allah sama da wanda shi bai ma ce ba kamar da shekul islam yake cewa wal murtaddu sharrun min al kafiril asli min wujuhin kathira wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum sai Allah ce min ba'di imanikum kufaran hasada saboda hasada me ake nufi da hasada hasada ita ce tamanni zawalan ni'mati anil ghair ko tawalli zamana zawala ni'matillahi ala al'abd ni'imar da Allah yayi wa wani kai ka ji baka son ta kuma kana so ya rasa ni'imar ka ji kyaki akan wani ya samu wani abu ba shi ne kaɗai hasada ba ba sai ka ji cewa ba ka so wannan ni'imar ka ci gaba da zama a tare da shi ina fata ku gane yadda hasada take hawa hawa in ka ji kyaki zalla ka ɗan ji haushi wannan oho ka mutu daga ziku haushin banza da wofi ne yana rage imani amma bai kai hasada ta haramun ba saboda wannan kaɗan ne masu kira a ciki kawai kaɗan ji haushi ka ji kishi wannan ba za ka iya raba mutane da yawa a kai ba abokinka kun fara harka tare kuna neman admission shi ya samu kai baka samu ba kun zo kun gama kuna neman aiki shi ya samu kai baka samu ba dole za ka ji wani iri aiki kun yi interview tare sai ya bugo maka yana wane suna na fito ba na ka ya fito oh bai fito ba kaza za ka ɗauki wani iri قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم to hasada ita ce ka ji cewa ka sai ka fara jin haushin me yasa Allah ya masa haka kai ya barka to waɗansu kamar imamul jurjani suka ce ya zama ya zama ma'a tamanni zawali tilka ni'mati ilai wa raddiha ilai mutum ya ji cewa shi abun ya dawo kansa to wannan shine cikakkiyar hasada ce amma imam al-qurtubi ya ce ba dole sai mutum ya ji shi yana so ya dawo shi dai wani ya rasa kowa ma ya rasa a barar mai hasada hawa na farko shine wanda yake so wani ya rasa shi ya samu mai hasara da bai kai wannan ba dama dama amma shi ma hasara ne shi ne ji cewa wanda ya rasa dukkan su zama a yi zubar gado akan dai shi ya rasa gara wani ma ya rasa shi kaɗai kare zama shi kaɗai ne bai samu ba an fahimta duka hasada ne kuma al-imam al-qurtubi yake cewa abin da yasa hasada take da irin wannan muni shine saboda kamar mutum yana nuna Allah yana da wauta ne kamar mutum yana nuna Allah bai iya ba ya za ka bawa ne kai baka san ni ya kamata ka bawa ba ai ba sai ka faɗa ba haka kake nufi tunda Allah yana karanta abin da kake faɗa a zuciyarka da ka ji haushin wane ya samu waye ba wani don haka haushin wa kake ji in an tambaye ka ba za ka ce Allah bane amma shi kake jin haushi shi ya ba kansa ne wa kake jin haushi ba za ka yadda ka faɗa bane don haka shi yasa yake da muni saboda mutum yana jin haushin Allah ne kuma yana tuhumar Allah akan bai iya ba gobe in zaka yi ba haka zaka yi ba ni zaka fara bawa kafin ka bashi to sai Allah ya ce da kai to hasada ba ta taɓa sa Allah ya fasa abin da yake yi sai dai ƙara baka haushi wallahi hasada ga mai rabo kamar gara ta masa taki ne kana jin haushi sai Allah ya ce ka mutu shi sa Allah ce am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadl yanzu mutane wa haushi suke ji akan Allah ya bada falalarsa nasa ne ba ma naka bane sai bawa ne kai me yasa zaka ji haushi Allah ya kiyaye shi sa Allah ce wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kar ku rinka yin fatan abin da Allah ya bawa ne kace kai ma wai dole sai Allah ya baka haka للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا kowa da nasa rabon Allah idan kaga ya ba wani ba wai naka ne ya hana ka fa sai ya ba wani ba Allah yana da shi in abundance sai ya ba wani ka jira mana lokacin naka ka son ya zo kuma naka ka son ba dole sai irin wannan ba hasara tana da muni yan uwana Allah madaukakin sarki a ƙarshe ƙarshen abin da muke karanta alqur'ani ya nuna mana cewa mafi munin matattara na sharri ya taru akan hasada ne. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Fakhruddin Razi Allah ya masa rahama cikin tafsirin sa Mafatihul Ghaib yake cewa Allah ya tara matattaran sharri ne ya koya wa ɗan adam yadda zai nemi Allah ya tsare shi daga wannan sharrin a ƙarshen alƙur'ani sai ce matattaran sharri ya koma ga abu biyu ne cikin halittun Allah ɗan adam da aljan shi ne ƙarshen matattaran sharri sai ce to matattaran sharrin ɗan adam yana cikin kul a'udhu bi rabbil falaq amma ƙarshen matattaran sharrin ɗan adam hasada ne shine karshen surar wa min sharri hasidin idza hasad yace karshen matattaran sharrin aljani kuma yana cikin qul a'udhu bi rabbin nas shi kuma mafi karshen matattaran sharrin sa shine alwaswa ya shiga cikin zuciya ya sa maka waswasi da waswasin nan zai raba ka da Allah da waswasin nan zai raba ka da addini da waswasin nan zai raba ka da harkokinka masu amfani na duniya shine alkannas kuma a ɓoye ba ganin sa kake yi ba to amma saboda tsananin sharrin ɗan adam shi ma sai da ya shiga cikin nan sai da Allah ya ce minal jinnati wan nas har mutane ma akwai su a cikin nan to kaga sharrin da ɗan adam yake da shi amma ya ce gaba ɗaya matattaran sharrin ɗan adam akan hasada ne shi yasa Allah ya ce hasad manya-manyan mabuɗan sharri a wurin ɗan adam min sharri ma khalaq shine yana cikin sharrin abubuwan da masu sharri cikin abin da Allah ya halitta wanda ɗan adam ke iya amfani da su don ya yi sharri da yaushe aka fi yin sharri wa min sharri ghasiqin idza waqa sharrin cikin dare ya fi tsanani sama da sharrin rana kana bacci wasu suna shirya maka makrul laili kenan kuma duk wani matsiyaci in ya gawurta kafin ya yi tsiyarsa sai dare yayi kafin yake farawa barawo sai dare ya yi matsafa sai dare ya yi yan fashi sai dare ya yi miyagun yan siyasa ba sai dare ya yi wallahi sai can karfe ɗaya sai a ce a fara bikin a sha kofi a yi gyaran murya a ci gaba da shirya yadda za a yi gobe da jibi shine min sharri ghasikin idza waqa wa min sharri nafata fil uqad sai sharri masu tsati matsafa masu sihiri sai Allah ya ce wa min sharri hasidin idza hasad da sharrin mai hasada idan yayi hasada so da duk waɗannan abubuwan da ka ji sharrin abin da zai sa a yi su hasada ne in ka ga gaba tsakanin wani da wani akan dukiya da zai sa a taɓa lafiya ko a taɓa dukiyar ko a yi rauni ko a cuci wani hasada ce ta jawo in ka ga tsakanin shugabanni da 'yan siyasa da masu mulki ya sa a kaudawa ne a kashewa ne a ƙona abu kaza a fasa abu kaza a lalata abu kaza hasada ce ta jawo idan ka ga tsakanin malamai a zagiwa ne a ci mutuncin wane a wulakanta wane a zubar da mutuncin wane a yi wane ne akan wane wallahi hasada ce ta jawo idan ka gani a tsakanin kishiyoyi ya sa har abin da za a cutar a kashe a haukatar a raba a yi wace ce hasada ce ta jawo in ka gani a tsakanin yara ko a tsakanin yan uwa min ba da an nazara shaifanu bai ne wa bai na ikwati hasada ce ta jawo shi sa duk inda gaba take da tsananin hasada da ita ake farawa har mutum ya fara jin bari yayi ko kar yayi to shi yasa matattaran sharrin dan adam akan hasada ne Allah ka raba mu da ita duk wanda Allah ya sa yake da maganin wannan ciwon wanda ba sai ya sha ko an masa wa'azi ba dama a ransa bai damu da kowa mai ya samu kowa mai rasa ba shi ya dogara ga Allah in Allah ya bashi ya karba in Allah bai bashi ba ya hakura wallahi wannan ya huta da duniya amma duk wanda yake jin cewa me yasa Allah zai ba wani haka yana ji yana gani Allah zai ci gaba da basu kuma haka Allah zai zai ba su shi kuma ya ci gaba da manta da shi fal yawma nansakum kama nasitum yadda ka manta haka Allah zai manta da kai kuma Allah baya fasa abin da ya so yayi saboda hasadar wani shi yasa Imam al-Qurtubi yake cewa malamai sun ce mafi girman laifi da aka taba yi wa Allah a duniya hasada ne tushensa saboda da hasada aka fara saba wa Allah a sama kuma da hasada aka fara saba wa Allah a ƙasa farkon sakon da aka fara yi wa Allah shine da iblis ya ƙi yi sujada wa annabi adam me yasa ya ƙi hasada ya ce ya za ka halici mutum a yanzu a kan idona a gabana mun dade ana harka da mu yanzu ka zo ka ɗaukake shi a wannan ba zai yi ba Allah ce a haka zan tsine maka ce sai dai a tsine me jawo haka hasada kai ko in tsine maka yace a tsine me jawo wannan hasada in dai za a ɗaukaka annabi adam akan ta gara a tsine maka da annabi adam din ya sauko farkon laifin da ɗan adam ya fara yi a duniya hasada ya jawo shine tsakanin ƴaƴansa Habil da Qabil akan mace an zo wurin hasada ce ta sa me yasa wani zai auri wanci gashi ta fi kyau gashi kaza gashi shikenan sai ji a ransa fa tsawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi sai ce sai na kashe shi kuma wallahi fa qatalahu sai da ya kashe shi akan me hasada Allah ya tsare mu hadisi ya tabbata daga Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iyakum wal hasad ina jan kunnen ku ku yi nesa da hasada fa innal hasada ya'kulu al hasana saboda hasada tana cinye kyawawan ayyuka kama ta'kulu narul hasab kamar yadda wuta take cin kira kirare yadda wuta take cin kirare haka duk aikin da kake tsammani kayi hasada sai ta sa duk yake cinyewa hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik riwayan Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabaghadu kar ku rika gaba da juna wala tahasadu kar ku rika hasada wa juna wala tadabaru kar ku rika juya wa juna baya da kaga wani ka juya ido ka kau da kai ka yi banza da shi wa kunu ibadallahi ihwana ya ku bayin Allah ku zama ƴan uwan juna mana kar ku rika wa juna hasada da kyashi da gaba da kita hasada irin wanda aka haramta kenan amma akwai wanda ya halatta wanda ya halatta shine fatan wane na alheri kai ma ka ji kana so kai irin wannan alheri wannan ba hasada da aka hana bane wane yana da ilimi kai ma ka ji kana son ilimi irin wanda ake ji musamman almajirai wane ya wuce wane ya bada haddarsa wane ya fi ni haddar kaza wane ya iya kaza ni ba wannan zaka dan ji wani iri eh wannan ba laifi wane ya fi ka ibada wane ya fi ka ji kai ma ina da zaka yi irin haka wani ya fi ka kuɗi yana alheri da kuɗin ina kai ma da kana da kuɗi ka yi alheri ba fa kana da kuɗi kawai ba ya wato irin wannan ya halatta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin abdullahi ibn mas'ud yace babu hasada akan mutum biyu ai babu hasada da ta halatta sai akan mutum biyu hasada akan mai ilimi kai ma kai fatar kai irin nasa amma kai aiki mai kyau irin nasa hasada akan mai aikin alkhairi da yake da dukiya kai fatar kai ma Allah ya baka kai ma kai irin nasa wannan shi ne wanda ya halatta wannan a wurin malamai sunansa al-ghibta wannan ya halatta sannan akwai bambanci tsakanin hasada da munafasa munafasa ita ce rigegeniya duk wanda kuke tsere da shi ai kana jin kyashin shi kare wuce kane yasa kuke tsere to shi tsere in akan alkhairi ne ya halatta shi ne manan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wani ya fika kai ma kai ta kokari sai ka rige shi wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wannan ya halatta wannan shi ake ce almunafasa shine Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu wannan ba hasada bace an fahimta ko sannan sai kuma hasada da aini waɗansu abubuwa guda biyu ne da suke tafiya tare cututtuka ne duka cutar hasada da cutar aini shine cutar kambun baka ko cutar maita irin mutumin da yake da cuta a cikin idonsa da zuciyarsa wato shi cutar hasada ce idan ta gawurta ta gawurta ta yawa wa mutum har sai ta zama masa wata guba sai zama mutum yana da wani virus wanda idan ya kalle ka sai virus nan ya fito ba fa wanda ba sai an taba jiki bane zai bi ta iska da sharrin shedan sai ya dauko shi sai ya caka maka wannan virus din sai wannan ainihin sai ta kama ka wannan wata cuta ce wadda sai hasada ta yi katutu a zuciyar mutum sai ya kamu da ita akan iya haifuwar mutum da ciwon ainihin amma ainul hasid shi yake shine mutum ne yake koya wa kansa ba haihuwarsa da shi ake yi ba shi kawai idan shedan yayi kusanci da mutum yayi yawa hasadarsa ta yi yawa ne to kawai sai mutum ya zama irin haka sai dai ya cutar da mutane shi yasa hasada gara gara ita ma akan mutum mai ainu to da duk wanda yake da hasada zalla bai fara ainu ba to bai gawurta ba amma idan ya gawurta sai ya fara kambun baka malamai suka ce bambanci da ke tsakanin waɗannan guda biyun kamar da ibnul qayyim yake ba kowane mai hasada ne mai ainu ba amma kowane mai ainu yana da hasada sannan shi mai hasada baya yi sai wa mutum kadai amma mai ainu yana yi wa ɗan adam yana yi wa dabba yana yi wa komi sannan shi mai hasada a zuciyarsa ne kadai sai kuma ya ɗan yi ‘yan bambami sai kuma ya ɗanyi aiki amma mai ainu shi zai haɗa da su duka kuma sai ya haɗa da kibiyar da take fita daga idonsa shi mai hasada zai ji haushi ne ba shi zai maka abun ba yana so abun ya rabu da kai ne kuna fahimta amma shi mai ainu kuma shi zai cutar da kai ya raba ka da abu ba da zo yi magana akan tsananin hasada zai sa ka ji baka so ne ya samu kaza ba to in mutum yana da munin da ya kai ainu fa in ya harare ka sai ka faɗi ka mutu ba wai dole yanzu yanzu ka faɗi ba amma da yawa daga cikin mutane da su yi haɗari a mota su mutu wallahi tsananin hasada yana tasiri akan wannan irin irin mutuwan nan da ba a san garin yaya ba kwatsam kawai sai abu ya samuwa ne kwatsam sai haɗari a mota garin yaya ya haɗari ba a sani ba to ainihi yana jawo wannan idan ka haɗu da wani mai wannan ciwon ya ji haushinka ya kalle ka a ido kai kana gani kamar yana maka yaƙe ne amma tsananin haushin ka yake ji akan abu kaza sai ɓata ne kawai ya sunkuya wallahi wannan abun sai sa shedan ya zama ɗan rakiyarsa kana tafiya a mota sai ya kifa motar sai ka mutu ko ya kifa motar ita ta lalace kai ka fita gobe ka sai wata ko kawai ka ci gidanka ya kama da wuta me ya faru ba a sani ba a ce nepa a ce phcn a cewa duk amma kawai aini wallahi tana daga cikin abin da ke jawo wannan duk ana dora wa nefa sannan ciwon da za a gagara gane maganinsa duk aini yana sa haka ai ta yi ai ta yi har likita ya ce a je ai na gida ka wahala kafin ka mutu duk aini yana sa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa ƴaƴansa addu'a kullum yan jikokinsa Al-Hassan da Al-Hussein yana ce Allah ka tsare su daga ainu yana daga cikin abin da yake da kyau ka yi wa ‘ya'yanka ka tsare su daga wannan kai ma kuma ka rinka yin addu'a a'udhu bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaq maganin ainu ne bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim maganin ainu ne shi yasa da aka zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruqiya sai da aka shigar da wannan bismillahi arkik min kulli shay'in yu'zik wa min sharri kulli nafsin aw ayni hasid Allahu yashfik sai da yace ya Al- zan yi maka ruqiya ina roƙon Allah da sunan Allah zan yi maka tofi in karanta maka alqur'ani Allah ya warkar da kai daga shedan kuma ya warkar da kai daga aini hasid daga idon mai hasada to tun daga nan da ya karanta masa wannan sai Allah ya masa wallahu ya asibuka minan nas sai zama ko mai aini ya ganshi sai dai ya ganshi ya bar shi to kai ma in addu'a ta ji jikinka wallahi haka bai hasada zai ganka kuma ka zai barka sai dai shi ya mutu yana hasada yana kallon ka yana kallon ka bai gani ba ba wata rasu ta buge shi ya mutu don haka lallai ne mutum ya mai da hankali da yin addu'a shine amfanin da Allah ya saukar mana da kul a'udhu bi rabbil falaq saboda wa min sharri hasidin idha hasad mu bari ga muku wani abu wani abu akan dan adam saboda rashin sanin dan adam da yadda muguntar dan adam take shine sai ka dauka wani sai ya dubi wani sai a ci to wani me yake da shi wani me ya tare wa wani a'a shi ne hasada akwai wani abin da yake gani ba dole kai kana gani ba sannan kai sai ka ɗauka ban da kuɗi ban da ilimi ban da mulki ban da farin jini ba shi ne ƙarshe ba ban da to ni akan bai za a sai ka ci gaba da harkar ka wallahi wani a yanda kake din nan shi kawai amma kana jan numfashi to wannan shine baya so wallahi kuma in ka kwanta kana bacci baka gane gane a to wannan wallahi shine baya so ka je ka kwanta kai ta ganin waɗansu abubuwa malam kaga an je sama an wurgo ka sai ka farka sai ga kana faduwa daga gado karanta wanda ya tuno ka to akwai irin waɗannan kusa da kai shi yasa addu'a karkace wai ai ni to ni ban da mulki ban da ilimi ban ina ruwan wani da ni a a akwai su wa min sharri hasidin idan hasad Allah ka tsare mu daga sharri mai hasada to shine Allah madaukin sarki yace hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu ku yi afwa kuma ku yi ku yi afwa sannan ku manta da baya wani ya nuna mana muhimmancin yin afwa muhimmancin yafe akan duk abin da aka yi maka a baya cikin abin da muka faɗa nan da muguntar da hasadar da ainun da koma menene ko idan dai wani ya maka to in dai za ka iya ka yafe shi yasa Allah ya kawo shi a ƙarshe ce fa'fu ku yafe in kun yafe kuma wasu kuma manta a wuce wurin wannan fa sai wanda imanin sa ya kai mataki na ƙarshe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin dan adam inda aka yi target ɗinsa da sharri irin sa ba ba a taba ganin mutumin da yayi mahassada a duniya irin sa ba ba taɓa ganin mutumin da duniya ta yi taron dangi a kan sai ta kashe shi sai ta raunata shi sai ta kore shi wa idiyan kuru bi kallazi da kafar li yuthbitu ka ko a ɗaure ka au yukhriju ka ko a kore ka au yaqtulu ka ko a kashe ka wa yamkuruna kullum a cikin makirci suke to amma bari ku ji yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki da wannan aya duk abin da ake masa dinnan hadisi ya tabbata daga nana Aisha matarsa Allah ya ƙara yarda a gare ta tace man takama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li nafsihi fi shay'in qattu tace tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake har ya bar duniya shekara 63 bai taɓa rama abin da aka yi masa ba ko sau ɗaya ko sau ɗaya ba in dai wa shi aka yi in his person bai taɓa rama ba ko sau ɗaya in kuma kana da shi a tarihi ka binciko ran da aka masa wani abu ya rama shi illa an tunta haka hurmatullah sai dai in an taɓa Allah nan sai ya yi fushi da fushin Allah amma shi a taɓa shi sai ce na yafi wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim farkon inda ake so a gane yafiyar ka shine ka rika yafe wa na ƙasa da kai matanka in sun maka laifi ƴaƴanka in sun maka laifi ma'aikatanka in sun maka laifi ɗalibanka in sun maka laifi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na na Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta tace ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattu bi yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani da hannunsa ba ba a masa laifi ne wala mar'atan ko ya daki mace wala khadiman ko ya daki bawa illa an yujahida fi sabilillah in kaga manzon Allah ya daga makami to wajen jihadi fi sabilillah ne domin Allah amma ba domin kansa ba wa ma nila minhu shay'un qattu fayantakima min sahibihi kuma shi ba taba yi masa wani abu yace bari ya rama ko ya kwato kayansa ba wannan hadisi yana cikin sahih muslim kai yafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga wanda ya cuce shi ba Nana Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta, take cewa tuna taɗi da annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ta ce da shi, Ya Rasulallah, shin kai ka taɓa ganin tsanani a duniya irin tsananin da ka gani a ranar Uhud kuwa? Da aka yaƙi, aka kawo makami, aka cece ka, aka fasa maka goshi, aka karya maka haƙori, ka taɓa ganin ranar da tafi wannan? Sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ina wannan aidun nafila ne. ya ce ina kuke lokacin da na je ta'if yau mal'akaba ya ce na je wa'azi ne fa na cewa ku yi imani da Allah ni manzon Allah ne kuma ban ɗauki ɗan rakiya ba kan je da wani shi a cuce shi ni zan iya haƙura ya ce kawai sai ga ruwan duwatsu da jifa suna cewa mu za ka kama da wa'azi a nan garin suka jefe ni suka dake ni aka sa yara suka rinka mun ihu ya ce kawai sai na faɗi na suma ban san inda nake ba ina ɗan farfadowa sai ga mala'ika ya zo yana kaina sai ce Allah ya ji abin da mutanen nan suka yi maka zaka gashi Allah ya turo mala'ikan da ke kula da duwatsu nan garin ɗa'if a tsakanin duwatsu yake mala'ikan ya rike duwatsun ya ce ka ba da izini yanzu a markaɗe su wallahi ni ne zan ce a gwada amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina ya ce karka taba su ya ce bal ni abin da nake so shine a bar su ko su ba su yi imani da ni ba su ta hayayyafa ta yi can gaba Allah zai sa a cikin ƴaƴansu wani ya imani da ni su ba su mutu da laifin su ba akwai ɗan adam inda zai iya wannan a duniya sun taba jiki mai daraja kuma a bar su su kwana lafiya wannan sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka yake afuwa ga kowa da kowa har ga abokan gabansa wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar arha yana zaune a gindin bishiya yana bacci kawai sai ya zara takobi sai ya taba shi sai gan shi da takobi a kansa a zare sai ce yau ga ni ga ka ga ni ga ka waye ita yin biya hana ni kashe ka ya ce Allah sai ya ce Allah ya ce eh sai ji wukar ta faɗi sai kasa sai annabi ya tashi sai ɗauki wukar sai ce kai zauna ya zauna ya ɗaga ya ce kai zuwa zai iya hana ka ya ce kai hakuri zai ce to na yi sai ji masa wukar kuma wallahi inda ya samu dama da ya sare shi an ce kashe makashin ka tu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi yakin Uhud aka yi masa wannan raunin aka yi masa wannan rotsin aka yi masa duk abin da aka yi masa aka kashe masa sahabbai guda saba'in sai annabi sallallahu alaihi wasallam jini yana zuba a goshinsa yana gogewa yana Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta musu ban sani bane sun yi kuskure Allah ka yafe musu haka yake yi fa jini yana zuba a goshinsa akwai zuciyar da za ta iya wannan sana abin da ya fi wannan gaba ɗaya shi ne sun biyo shi a badar sun biyo shi a uhud sun biyo shi a ahzab an yi yakin khaibar an yi yakin duk wannan yakin an biyo shi an nemi ransa an nemi na mutanensa an kashe shi na kashewa an yi duk abin da za a yi akwai waɗanda a gabansa aka kashe su yana ce musu isbir ku yi haƙuri fa inna ma'idakumul janna sai dai mun haɗu a aljanna ba abin da zan iya muku haka aka kashe su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo fatu makka sai Allah ya bashi makka yau duk waɗannan mutanen da suka yi duk wancan tsiyar yau ga su a gabansa an kamo su suna matsayin fursunonin yaƙi a ɗaure su zo sun yi saranda manzon Allah yana kan raƙuminsa su suna ƙasa sun yi kneel down ga sojojinsa suna zazzare ido in ya gana ma ce duk an fiffille kawunansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke so in yi muku suka ce ka yafe mana ya biya suka ce eh ce to kun zo gidansa izhabu fa antum mutlaqa ku je dunna ya fi muku dukka fa ko mutum ɗaya ce duk ku je na ya fi muku la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum yace bari in gaya muku irin abin da Annabi Yusuf ya faɗa wa ƴan uwansa ku ba ƴan uwana bane amma ni zan gaya muku in haka ku je na ya fi muku wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anan fa'fu wasfahu ku yatse kuma ku manta hatta ya fi Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh